الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم قبل جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه، bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu ci gaba inda kamar yadda aka saba in ba mance ba a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ghafir wanda kuma a wanda jiya mun tsaya a aya ta a, ina ji mun tsaya ne aya ta 37 wanda a yau za mu tashi aya ta 38 shine inda Allah madaukakin sarki ke gaya mana cewa wa qala allazi amana ya qawmi tabi'uni ahadakum sabilar rashad ah wato wanda ayoyinmu na kashi kashi a jiya mun ji irin yadda shi Fir'auna ya bada umarni ga waziri na Hamana cewa ya zo ya gina mashi dogon gini mai tsawo domin wai ya je ya tsinkayo Allah na Annabi Musa wanda yake cewa a zo a yi imani da shi a watan bashi wanda yake cewa shi yana ganin dare wata aima annabi Musa kuma ba gaskiya da yake faɗa ba ba wani wanda ya aiko shi kawai shi ne yake zuwa na faɗin abin da yake faɗi wannan wanda mun ji abin da yake faɗa wanda ƙarshe kuma sai Allah mu dauki zaki ga mana cewa kazalika haka nan ne zuyina li fir'auna su'u amalihi an ga kawata ga fir'auna mugun aiki ne wanda wasudda anis sabili an ka taushe shi daga barin hanya wanda ana karanta da wasudda ana karanta kuma wasadda makin fata gamba din wato yana ce wasudda kamar da kiran wasudda an sabili wai ma'ana shine an taushe shi daga barin hanyar Allah wanda shi ba shi dai ba da shi ya Allah ya kaddara mashi ne ba kuma shi da ya riga shi da cikin lamarin shi ya zauna dan ka ce kuma wasadda aka ma wata wannan sojin masali sama fataha shine wasadda an sabili shi fir'auna ne ya tare mutane daga barin bin hanyar Allah shi yasa kaga gaba ɗaya jama'a tashi duk yawan nasu ba su bi shi ba su bi annabi Musa ba ba su yi iman da annabi Musa ba tare da cewa ga su da yawa sai ga kamar yadda muka faɗa cewa daga matar shi Fir'aun din Asiya sai kuma watan ita a shi wannan mu'minu ali Fir'aun din wannan wanda ya imani daga cikin fada ta Fir'aun din su kadai ne wanda suka yi imani kawo ko duk girman wannan fada amma a ce karshe ba samu masu imani cikin ta ba kaga wato lalle Fir'aun ya fatar da mutane da yawa kuma wato shi ga ka'ida kamar da muka sani wanda ya jagoranci ya zama babba in ga harka ce ta Allah ya zama shugaba a cikin lamari na addini kuma ya zama yana jagorancin nan na saboda Allah to wannan dan an ka zo lahira zai jagoranci jama'a zuwa ga aljanna amma idan mutum ya zama kuma yana jagorantar hanya ce ta shashanci ta kafirci da sauran abubuwan da ba daidai ba shi ma can din ma an ka zo shi ma zai zama jagoran duk wanda sun kai koyi cikin kuma sai ya zama shi ne babba daga cikinsu duk irin azabar da za a yi musu da shi ne matsayin jagoran su mana fata Allah ya kiyaye mu to shi ne sai Allah madauki sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa ma kai da fir'auna ai makircin da fir'auna yake yi ma annabi Musa yana ganin cewa shi ba zai yi imani da annabi Musa ba ba zai bauta ma Allah madauki sarki ba duk abin da annabi Musa ke gaya ba zai yarda da shi ba to sai ya ce to wannan makircin da shi na cewa a taro yan sihiri wanda za a zo a kara da annabi Musa a gane gaskiya da sauransu to duk abubuwan nan da ya ci to ma kai da fir'auna makircin fir'auna bai zamo ba illa fi tababi sai cikin hasara tunda ya bata lokaci ne kawai gaban sa tunda yanzu kaga ko tattaro waɗannan yasirin da an kai a shi kada ba karamin aiki bane tunda kaga aiki ne za a yi dukiya za a kashewa kamar yanzu ne ba a ce duk a gano duk wani ɗan sihirin na shaida misali gaba ɗaya kaf sai an tattaro su da manyan da ƙanana gaba ɗaya kaga ai shi kai ne kwamitin za a haɗa wanda zai wannan bincike da aka gano su kaga shi ma sai ya ɗaci kuɗi ciwo to kaga ne to haka ne fir'auna ya shi ba a misra ɗin wanda an ka tattaro su karshe kamar da muka ji dai aka yi abinda aka yi annabi musa kuma karshe dai ya samu nasara kansu saboda shi ne mai gaskiya karshe dukkan su kama da suka yi su daga allah mawarkin sarki suka ce sun yi imani da allah to shi ne allah ke cewa to ma kai da fir'auna wannan makircin na fir'auna da ya shirya ma annabi musa to bai zama wajen lafi ta bada sai cikin hasara kawai ya bata lokaci ne ne ya yi hasara lokaci ne duk al'amuran shi baki daya to sannan sai shi wannan mu'minu ali fir'auna da wannan din mai imani a cikin fadar ta shi fir'auna din to sai ci gaba da yin wa'azi na jarsiya ta yake yake cewa wa qala allazi amana sai wannan wanda yi imani din nan sai yake cewa ya qawmi ya ku mutane ittabi'uni ku zo ku bi ni ahadukum zan shiryar da ku sabilar rashad zuwa ga hanya ta shirya wai ma'ana shine ku zo ku bi ni annabi Musa din nan da nake muku magana akai ne tuni an ka bi shi ba an shirya ne don haka ga ni abin da nake gwada ta muku ina muku hannun ku mai sanda kan shi hanya ce ta shirya nake kai ku zuwa ga ita shine ahadukum Musa shirya da ku ne sabilar rashadi ga hanya wadda ta shirya shine hanya wadda za a bi annabi Musa a bauta ma Allah kuma a zo a samu Allah lafiya to shine sai yake cewa ya kawai ya ku mutane ku sani inna ma hadhihi alhayatud dunya kadai dai wannan rayuwar duniya mata'un dan jin dadi ne dan kadan amma wa innal akhirata ku sani hakika lahira iya dawo karar ita ce gida wanda yake na dawowa wata bacci wanda kaga ne yana musu gudun duniya kenan yana gwada musu cewa to ita wannan wannan duniyar nan a wannan duniyar nan da ta ruɗe su wanda ya sanya suka yi ta abubuwan da suka yi to su sani ita duniyar nan jin daɗin nata ba wani abu ne ba arewa yake shi yasa kan ga ubangiji madaukakin sarki ya faɗi abin da ake cewa jin daɗin duniyar wanda duk ya kasu ne da an yi same su shi na an gaba jin daɗin duniya kuma idan mutum bai amfani da wannan lokaci wanda watan zai ainihin bauta ma Allah madaukakin sarki kamar yadda ya kamata ba to lallai wannan mutumin ya yi hasarar rayuwar shi duk wanda bai imani haka din ba to shine wanda zaka ji Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa watan su ita jin daɗin duniya yake cewa ai jin daɗin duniya ba komai bane a shi dan kadan ya kul mata'u dunya qalilu yace ku ga mu shi jin daɗin duniya dan abu ne dan kadan ba yawa gare shi ba dan tsito ne to kaga abin da yake bai da yawa mutum ya yadda abin da bai da yawa ya rube shi ya sa shi ya yi hasara abin da yake na jinjin na har abada kaga an yi hasara ba kana ba to shine wanda zaka ji a nan to shine yake musu wannan jan kunne din da kwatanta masu gano cewa to wannan duniyar nan ba komai bace shine yake ce masu a ita ne dadin duniyar nan ne mata'un qalilun dan jin dadi ne dan kadan wanda yanzu inda mutum zai yi shekaru da yawa to duka duka shekara nawa ne zai kila yayi kokari bai wuce a ce ya shekara 60 yayi mai yawa kwarai kila 70 ciki na an yi an gaba to kaga jin dadin duniyar nan kuma da waya ba a cika samu ne ba a ce tun tashin farkon rayuwar mutum tun sannan yake cikin jin dadi da kuma sai dai ka isko wani lokaci daga bayan da ya same shi din haka yan kuɗi ne mutum ya yi sai ka gamsai bayan ya girma ne shi ma ya gubar ma ya nemi kuɗin sannan ya same su din to kaga ƙarshe dai sanda zai fara amfani da su shekaru sun tafi da yawa ne kuma kusa akwai lokacin da ba za a kai inda shi jin daɗin da kai ne ko da mutum ya same shi to akwai sadda inda bai da daɗi domin yin shekarun mutum sun kaja da yawa to jin daɗin wannan lokacin baya ma da daɗi saboda za a ga cewa idan yanzu misali mutum ya tsoho sosai to duk wani abu da aka yi na aji daɗi shi ga rayuwa shi ko ya bai jin daɗin ƙwarai sai ka gani abin da aka ci ne ga baki a ci shi in ya ci da bai jin daɗin da aka ji mai kyau ɗin in kuma abin da zai hau ne kila wata mota ce mai tsada ko katifa ko dai wani abin da zai hau mai kyau wanda zai ji daɗi to shi ko ya haɗa ba ya jin wani daɗin kwarai saboda yanayin shekaru da sun rage su tafi to kaga a shekenan wannan ba wani abu ne wanda ya kamata mutum ya yadda ya rubuce shi kamar yadda shi wannan ne mu'minin ali fir'auna din yake kwatanta mu cewa to zaniwa wannan jin daɗin ba komai bane ba shi ne yake ce masu a inna mala'ikatu dunya mata wannan jin daɗi ne dan kaɗan amma ku sani wa innal akhirata hakika lahira ita kan yace hiya darul qarar ita ce gida na dawwama wato gida ne wanda yake matabbaci wanda ya an ka shiga shi ba kare ma amma ita nan duniya gidan duniya da jin dadin da annan to komai ta dade dai sai ya kare ne dole ne cikin dangi ko dai ya kare ko kuma kai ka kare ka bashi sai an gura dai ko dai ya kare ya bakka ko ka kare ka bashi don haka in jin dadin ne na mulki kila wata rana a sauke ka ka dawo kasa ko kuma in na kuɗi ne wata rana kuɗin su kare a baka haka ko kuma a'a ga kuɗin suna na amma ka mutu kuma ka basu kuma shi inda matsala take in ya zama kudi ne sun ka shi watan sun ka jagoranci mutum wanda kuma ya zama sun buɗe shi sun sa shi ya yi watan a lalata da rayuwa ta bai amfani da su yadda ya kamata ba to su waɗannan kuɗi ba su da wani amfani ga mutum saboda duk abin da mutum ya riga ya amfani da shi wani aiki na Allah su ne an nashi su ne wanda zai amfani da su ba amma waɗanda ya riga ya tara da makwacin ya bari ɗin to waɗannan ba nashi ba ne saboda ba su mai amfani komi don ƙarshe dai rabo ne za a yi kawai wanda ya an raba to wannan rabon da za a yi kuma sai ka isko wanda daga cikin wanda za su gadi abun nan wani ma sai ka isko ka shashanci da shiga da ita sannan zai ta waɗannan kuɗi ya kashe shi kenan ba aikin Allah zai yi ba wani ma ko naira bai ba a ce a ba ma wani addu'a ko wani shi kenan to kaga ya zama kenan wannan jin daɗi ya zama da amfani kenan matuƙar dai mutum ya zama ya amfani da shi kin yana da rayuwa ta yi ba to shi ne yake cewa to ita lahira dai ita ce ba da wani ya wanda ita wannan ba ta karewa shi ne wa inna lahirata ke zarar ƙarama sannan sai ke cewa man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata mugun aiki ya sani fala yujza ba za a saka mashi ba illa mithlaha sai misalin wanda mugun aikin nashi din wato shine bakin duk abin da ya aikata in zunubi guda ne ya aikata to guran nan dai shine za a za a rubuta mashi kawai ba za a kara mashi ba amma aikin lada ne shine aka dunka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya aikata aiki mai kyau na lada to za a lunka mashi so goma amma wanda yake ya aikata mugun aiki na sabon Allah to shi wannan guda din na shi kadai za a rubutawa su ne za a yi da kadan kadan suka taruwa har wani lokaci ma sai mutum ya bari sai wannan guda guda din su wuce wannan sai karfin guda goma goma din da ake mishi din to wannan shine yake cewa man amila sa illa mithla ko cewa man amila salihan wanda ya aikata shi kuma kyakkyawan aiki min zakarin daga namiji aw unsa ko mace wa huwa mu'min yana mu'mini mai imani to shine yace fa ulaika waɗannan yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna kuma ana cewa yudkhaluna aljannata da ya da mata damma shine za a shigar da su aljanna ah don haka wato shine za su shiga aljanna ko za a shigar da su ba kaga ne yace wannan amal salih min zakarin aw unsa saboda shi inda aka ce wannan aiki ne na Allah to da maza da mata duk kusan duk ɗaya suke don haka duk wanda ya aiki ne ba a rage ma kowa idan mata ne suka aikata aiki mai kyau ba a rage masu da su ma'ana ba bambanci inda aka ce aiki ne aka so aka ta na ibada da maza da mata duk kowa za a ba sakamako ne in wannan abu ne wanda ibada ce wanda za a cewa an ce idan mutum ya yi ta za a bashi misali a ce lada 20 to in namiji ya yi 20 din za a bashi in ma macin ta yi ita ma 20 din ne za a bata wai ba a cewa in namiji ne shi za a ba lada 30 misali mace 20 a duk ɗaya ne za ka duk wanda ya aiki na kwarai to daidai yake da maza da mata baki da shi ne sai saka jace min zakar da awon fadin kuma sai ce cewa mu na amma in yana mumi dan Allah kudin kara mana abin da malam mure ka ce ah shine yake cewa ah watan wa hum amma yana mumi idan ya zama amma mutum ya aikata ba imani ciki to abin sai ya zama da fa'ida domin in dai ya zama ba imani ciki to ibadat ba a karbata shi Allah mu dauki zaki da ma abin da sharadi ne ya karbi ibadan mutum to ya zama wata sai a imani shi yasa kaga duk waɗanda aka kafirwa da ba musulmi ba duk aikin da za su aikatawa na ibada komi yawa ne ba lada gare su ba su aikin su ba ya da lada gare su don haka sai ya zama sun yi aiki ne ko sun ɓata lokaci za ka yi cewa a da rutun nasu ba da su ba sun wahal da kansu ne ko sun yi ayyukan amma ba su da lada ko ɗaya saboda mi saboda an rasa sharaɗi na an shi aikin shine ba a samu imani ba to akwai imani su da ma abin da ya sa kaga wanda ba musulmi ba ina abin da Allah ke basu ya basu lahiya da wadata da sauran harkoki suna da kullum to wannan kasan su ma suna yin sarkar lokaci ko sai ka suna sarka ka almajirai da sauran su abubuwa da suka da alheri da kalace bako to wannan biyan su ne Allah ya kai wai ma'ana wannan kan jin dadin da aka musu da duniya shi an biya su ne kawai an ji lahira ba su da komi amma wanda yake mai imani shi to shi kamar shi sakamako yana a lahira ne to shi yasa yace watan wanda yake amma wa huwa mu'min ya yi imani ya yi aiki mai kyau to sannan aiki yake amfani in ya zama yana da imani to shi yasa yace fa ulaika lalle waɗannan yurfa'una jannata ana shigar da su aljanna ko kuma za a shigar da su aljanna wanda yurzaquna fiha za a rika arzuta su a cikin ta da gairi hisabin ba tare da watan wata wahala ko wata abin da ba wato shi ne za su samu yalwa na arziki wanda ta ce shi ne rizkan wasi'an wato za su samu arziki mai yalwa wanda ba wai ainihin kamar gundar na aikin su ne a'a in kowa daidai aiki ne ne wanda ya aikata za a biya ne da shiya to kuma jin daɗin da ni'imomin da za a yi na aljanna to aikin ibada mutum ba ta biya wani abu domin abinda mutum ya aikata ne na ibada ya san na adadin abin da yi ya sani mafi yawancin lokuta na gaba ɗaya kai da yawa su ba Allah ya yawa tun da yanzu kaga kamar yadda muka faɗa cewa idan a ce mutum duka duka sallah ce da minti sha biyu da zai rasu da alwala ce da sallah gaba ɗaya ya gama so biyar ga rana awa guda ke da duka to tsakanin yini da dare awa ashirin da hudu ciki to awa 24 mutum ya yi ibada ta awa guda ne shi kenan kaga an yi ibada awa daya ko kaga sauran awon duk mutum kai da daya ba kenan kaga tun da ko kai da daya ma kaga zama kenan in lissahi za a mai na ibada ne za a biya ne to ba a ko biya ne don abin da za a bashi na aljanna ko ce wanda za a bamu insha Allah ba wai na aiki ba bane a yayin karin sai dai falala din ne da Allah subhanahu wataala to shi ne karamin za a ba su arziki bigar lissafi ko ba ba lissafi sannan sai ke cewa ya kone ya ku mutane ci gaba da faɗa watan shi wannan muminin nan da a cikin fadar nan ta fir'auna sai ci gaba da ya musu bayani yana ce musu ya ƙuri ya ku mutane a mali ya ce mali wanda ya same ni ne a ɗaukun gani ne ina kiran ku ilan najati zuwa ga shari'a wato shine zuwa ga tsira shine ina kiran ku ilan najati zuwa ga tsira amma ku kuma wato da umma ne kuna kira na ilan nari zuwa ga wuta wai ma'ana shine tunda ni ga ina kiran ku zuwa ku zo ku yi imani da annabi Musa ku bauta ma Allah mu dauke sarki kaga ina kiran ku ne zuwa ga hanya ta tsira amma ku kuma kuna kira na zuwa ga hanya wanda yake ta wata halaka shine rubin dawo in bauta ma Fir'auna tunda shi Fir'auna ya tsaye ne da cewa shi matsayin Allah ne shi ya baka shi shi ga bauta ne ko shi kuma annabi Musa gashi ya zo ya ce a Allah mu dauke sarki gashi ya aiko shi Fir'auna ba Allah ne shi ya dan haka shi ne ke ce musu mali wai me ya same ni a da uku liga ne ina kiran ku ilan najati zuwa ga tsira ko kuma wace da ɗuna ne kuna kira na ilan na da zuwa ga shiga wata mana zuwa ga hanyar za a kai zuwa wuta sannan ta da ɗuna ne kuna kira na liɓukufira billahi don in kafirci ma Allah wa shirka bihi in yi shirka da shi ma laisa da bihi ilmin abin da ba ni da sani da shi ya don haka ku gashi kuna kira na waɗanda zuwa kafirci ma Allah Allah maɗaukin sarki shine wanda yake ya halice ni ya halicci dukkan halitta shi ne saukar da littafin shi shi ne ba da umarni a bauta mashi to amma kuma ku kuma kuna kokarin cewa sai kun ga na kafirce mashi wannan ubangijin nan na dawo ga wanda shi kuma ba shi ne ba bai mana komi ba wanda za a sanya ne in in dai mashi in bauta mashi ba to shi ne ga nufin cewa a wato shi ne yake cewa a wato shi ne yake cewa na haka kuna kira na li uka fira don in kafirce a shi ne lokacin kufura billahi don kafin ce ma Allah wasu shirka ya shirka bihi da shiya ma ne sani bihi ilmin abin da ba sani gari da gare shi wa ana abu uku ni kuma gane ina kiran ku ila azizi zuwa ga Allah na wanda yake mabuwayi shi ne abu galibi wanda yake barin jari ala amrihi bisa ga dukkan lamarin shi baki daya al gaffari wanda yake kuma mai gafara liman taba ga duk wanda ya tuba wato ma'ana ni ina kiran ku zuwa ga Allah Allah na wanda yake shine barin jari fir'auna duk wanda yake ganin kamar yana da karfin mulki ne ne a ba ya da komai don haka in Allah ya kama shi ba ya da zaɓe kuma kaga shi da kai da turan da ta tabbata din tun da kaga gashi ya gani tun lokacin da annabi Musa fara sakin wannan sanda tashi ta fara zama da macijiya wanda hankalin shi ya tashi ya tsorata wanda ya hirgita gaba daya to kaga karshe ya tabbatar da haka din shi ya tabbatar da cewa Allah shi ne marjayi shi ne mabuwayi don mulkin nan nashi da takamar da ya kaji da ita ba ta da wata fa'ida gare shi ba ya iya kare kai daga azabar Allah ya tazo din to shi ne ce to ni ina kira ku ga Allah wanda yake mabuwayi ina amma kuma algafara gashi mai gafara kaga nan ne da yace musu mai gafara har da ma kudaicin da su kaga yana yi na cewa to in su su kai imani ba sun ga tuba to Allah nan wanda gafara ne don haka yana gafarta musu dukkanin abin da za su aikatawa na wato duk abin da suka aikata na zunubi to Allah madaukakin sarki zai gafarta musu waɗannan zunubai nasu zai yafe musu in sun yi tuba tuba mai kyawu shine al-ghaffar ubangiji wanda ke mai gafara to sannan sai ya ci gaba da ce musu لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار
na'am sai ya ci gaba da ce musu la jarama ku sani ko tantama ba ta ma'ana ba wani shakku ba wani kokanto ma'ana shine la jarama ma'ana abin da yake tabbas hakika haka ba yake shine da Hausa sai a ce watan a la jarama ba tantama shine la jarama ba ko tantama ma'ana ba shakku ba wani kokanto annama ta da kuna ne ilaihi cewa abin da kuka kira na zuwa gare shi laisa lahu da'awatun ku sani ba ya da wani watan kira bai da wani abu wanda yake na amfani wanda ga shi za a cewa yana kira zuwa ga zuwa wata mashi don yana da fasara guda biyu laisa lahu da watun ba ya da wani kira wanda yake yi nan duniya na cewa a wata mashi saboda cewa su gumakan nan to ai su ba inda sun ka kira sun ka cewa zuwa wata musu domin na farko dai su ba su da littafi bayan ba su da littafi wanda suka aiko masu bautar su da shiya sannan kuma a ba su magana balle a ce sun yi amfani da bakinsu wanda sun ka ainihin watan a ce a zo a bauta wasu din duk dai ba su da wannan kaga dai salau da a watan kina abin da kuke bauta waɗannan ba su da kira zuwa ga bauta wasu kuma ana fassara shi da laisa lahu da watan watan wai ba su da wani kira wanda watan ba su ba su ansa kira wai ma'ana shine in wani ya kira su ba su iya ansawa saboda su kansu ba su san me aka yi ba balle su ansa ballai ma ko har a ce wacin a bayan su an sa su biya ma da shi wanda ya so kira su da bukata kaga laysa lahu da'atun ba su da wani amsa wa kiran za su yi fi duniya anan duniya wala fil akhirati ko kuma lahira don haka da duniya da lahira su na farko dai in su ne za a kira anan duniya a kira su ce a ce su ansa ba su ansa in su za su kira kuma a ansa musu kuma su ba su da kira hayan fi duniya wala akhirati sannan wa anna maraddana ku sani hakika makoman mu gaba daya ila Allah zuwa ga Allah ne wa annal muslimina hakika mabannata shine kafirai kenan kuma ashabun nari sune ma abuta shiga wuta kaga wannan dai duka dai yana ci gaba da yi musu wannan nasiha da jawo hankalin su da tabbatar musu da cewa dai lalle su zo su yi imani da Allah madaukakin sarki su rota ma Allah madaukakin sarki su yi da annabi Musa Allah ne ya aiko shi wanda dama ko can su waɗannan kafiran dukan su babban abin da yake jan su shi ne wato irin kalmar nan ta ai mutum da irin gudamar kusa shi ne jan su duk wani manzo da Allah zai aikowa su mallakin su girma ne su ga matsayi ne sai su ya zan ba su ganin matsayin nashi sai dai su ce to ai su mutum ne kamar su mutane annabi shu'aibu haka da sun haga ya mishi mutane annabi salihu shi ma haka da sun haga ya mishi shi ma kai na annabi Musa din nan da shi da annabi Haruna haka sun haga suna ce musu wai aluminu libasharai ne mitula na wa qawmu wala na abiduna yanzu sai mu yi iman da mutum biyu irin mu alhali ga mutanen su ma duk bayi ne gare mu kaga duk wannan shi ne wa amma da jawo sai suna gina cewa su sai su sai sun wani bako ko kuma wani abuwa daban dai waɗanda sannan za su yi imani to amma duk da haka nan dai sai zan dai ba su karɓa ba to shi ne yake cewa to ku sani wata waɗannan abubuwan kudu kuke wata ba su da wani amfani gare ku ba su da wata fa'ida ba kora kira su an kai a lahira ba su iya karbawa kuma in su ne za su kira kuma ba su iya kira wani balle masu amfani da shi ne sannan wa annan marar da na kusa ne hukumin mu gaba ɗaya irin lahi zuwa ga Allah ne wa annan musulfi na hakika makannata kafirai kenan kuma ashabun nari kusa ne su da wuta kaga nan ne yana tabbatar musu da cewa watan in su biyar da in su yi madubin wuta ne ka kula gaskiya shi wannan bawan Allah ne dole a jinjina shi kwarai da gaske domin yanzu munan gare mu sai ka ga mutum wata ɗaya ɗan matsayin da yake da shi ba ko ba cokali da kai ba amma na kusa da shi ba su faɗa da gaske tsakanin su da Allah amma yanzu ka diba ga girman fada firawar shi kuma duk matsayinta da kuma mulkin da aka cikin talaka ba kare amma ga shi duk nan wani abu da aka ja shi ne kace ga firawar haka shi ne ga firawar shi jama'a ta haka nan kaga ai ba karamin namijin aiki bane wanda ba Allah ya ba amma yanzu ka isko mun da yake ba wai wani lokaci mun ne ba tsoron ba tsoron shi mai shugaban da ya kai ba kwadai ne ka hana faɗa da gaskiya ko saboda mutum abin da ya ka tunane me zai samu karkashin wannan mutum shi ne ka karɓo shi ba sai ga cewa ya faɗa bai gaskiya wanda za su bata mai rai to kila ba zai samu abin da ya kai tunani din ba shi ne kawai abin da ke ba da matsalar amma kaga shi wannan ne ya gwada ba ya da faɗan ga fir'auna ko ba ya da tsoron nashi kuma hayar zargin yanzu kamar yanzu misali karamci karamin ta gaji misali kamar yanzu ka ce ka zo ne ka samu irin shugaban ƙasar amerika ka tsaya kana gan waɗanda magana kamar yana haka ne karamci ke misali to ka gani to balle shi fir'auna an sani irin mulkin nasu ne dama mulki ne na kama kariya mulki ne wanda yake na watan yanda aka ga dama ba wai ana yi ne watan yanda ya dace ba to amma duk da aka nuna ba Allah ya zo yi shi kaga kenan a takaice mutum ba ya da hujja da dalili wanda zai cewa saboda kwadai na wani abu shi ya hana ya gaya ma wani uban gida ne gaskiya akan abin da yake wani ba daidai ba don me saboda qur'ani Allah ya karanta da mu ga wannan mu'minin na fir'auna ya gaya ma fir'auna gaskiya kuma ya ce tsoron gaskiya din wannan ya amfana wannan jawaban nan da ina ganin ko annabi Musa faɗe su ayyaka da kenan tun da gashi abin da yake ta faɗa kaza kaza duniyar nan ba koyi bace kaza kaza gashi ne faɗa musu kuma wuta kafirai wuta na shiga ka wannan ai ba karamin kokari bane ba to wannan shine babban da abin da yasa shi alqur'ani ko ce yake ta karauto mana wadannan abubuwan wai domin ya zama matsayin wa'azi gare mu ya zama matsayin mu ko mu koyi da abin da muke karantawa din to shine ci gaba da cewa a fasa ta zukura amma ku sani in ba ku yi imani ba amma ku sani wato saboda ka san amma ita gaskiya guda ce in ka faɗa mutum ita in ya yi aiki da ita zai amfana in kuma ya aiki da ita to komai ta daɗe wata rana sai ya ce tabbas sai da wani faɗa ban gaskiya wannan ka'ida ne to shi ne yanzu zai faɗa mace ya ce masu to ku sani ba duk abin da nake gaya muku na gaskiya ɗin nan ne idan wa ku karɓe shi ba ku sani fasa ta zukuruna da sannu za ku tuna wato shi ne ma a ƙuri zuku abin da nake gaya muku wai ma'ana lokacin za ku yi ido da ido da azaba to sai kun tuno da abin da ya gaya muku wana ce muku lalle taɓa ga abin da ga muku to shi ne fasa zukuruna sannu lalle za ku tuna a ma a ƙuri zuku abin da nake faɗa muku ɗin wato shi ne wanda kuma hajjikar ba kun kyanta da wannan gaskiya da komai ta daɗe wata rana dai sai kun tuna da ita kun gano cewa lalle na gano ita sannan wa uku wuta ni ila Allah ku sani ni ina miƙa lamari na ne zuwa ga Allah inna Allah haƙiƙa Allah madauke sarki a basirun mai gani ne bil ibada ga bayan shi zaka duk abin da bayi ne suke aikatawa yana sane da shi kuma yana ganin shi wato nan kaga bayan ya musu wa'azi ya gaya musu gaskiya ya kwatanta musu duk abin da ya kamata ya yi na haƙi ya sauke musu to kuma yanzu yana so ya gwada musu cewa wai ma'ana ke na yanzu in fir'auna ma yana ganin shi wata dama yake da ita tun da yana da wani matsayi na ɗan mulkin duniya zai iya sa a mai wani abu wanda na cutarwa ko wani abu sai ci to shi ba ga fir'auna ya dogara ko ka wuce abu ne idan na miƙa da madina ne ga Allah gaba ɗaya saboda ka ni Allah ne dogara shi ko ƙa'ida ka san duk wanda ya dogara ga Allah ko shi kenan kuma ya tabbata Allah wa man yatawakkalu ala Allah fahuwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ce to shi Allah ya ishe shi amma in ka dogara ga wani ba kana dogara ga wani ka sani shi Allah bane ka zai ga wani da shi ke ba ka sai haka cewa da zaran wani dan da baka bato kai ba sai da ka samu kuma in dai kana tare da shi ka sani ba ran da kai kuma zaka yi gaskiya tsakanin ka kai da shi duk abin da ya shi a dade da yawa da magana ce ka zani cewa da ai haka ne kai da shi ke so ka gani ka ga wai lalace to ka kuma an san ƙarya ce hudi ba wannan shine a yake cewa ba ka gani ko da wani abu da kurmani to ko wala ni da lahi ni kan na mi kalamari na zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma ku sani inna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki basirun bai gani ne bil ibada ga bayan shi dan haka watan a lokacin a to daga nan sai Qur'ani kuma ya fara mace barazana yanzu tunda dai gashi dai an dai gano yanzu shi ga iya abin da yake ta yi yana kokarin cewa dai ayi imani da Allah a bai ka ayyar da kafin to shine sai cigaba da ce musu to sai Allah cigaba da ce wa فوقاه الله سيئات ما مكروا وهاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذ يتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فأنتم مغنون عنا نصيبا من النار
a to shi ne sai ci gaba da gaya masu cewa to bayan da yake tudu bayan ya gaya masu wannan maganganu ya gaya masu duk wancan wa'azin da ya yi masu gaba daya karshe kuma ya ci to shi ya miƙa lamarin shi ga Allah to a lokacin sai kuma fir'auna da an kame ya kanto zo kashe shi da shi ma da farko dai annabi Musa ne aka ce za a kashe ba to yanzu kuma sai suka ce shi ma yanzu za su kashe shi to a lokacin aka ce shi kuma sai ya gudu sai ya tafiya ta can cikin wani duci hakan nan ya ɓoye can wurin to bayan ya taita kuma sai fir'auna tura mai jama'a masu yawan gaske tura mashi a ta duk inda yake da a tsamo shi da sai an kashe shi ƙarshe da aka zo wani iko na Allah shi kuma sai ba shi kariya ga su sai Allah ya turo waɗansu zakoka suna zuwa wurin mutum shi ga can yana yana sallah shi kuma can da cikin mutum yana sallah su kuma mutanen fir'auna sun ka zo waɗannan zakoka su kuma wanda ƙarshe da suka kashe da kashewa cikin zafukan wasu ga tsaye su wasu ga dawo da firawun ne shi ka sai wasu kashe shi ba to shi ne Allah yake cewa to kuma kafin lawa sai ya ati ma maka ba ka sai Allah mara ke sarki ya tsare shi ya kiyaye shi daga miyagun makisi da sun kai ba shi wa haka bi ali fir'auna su'ul azabi sai mummunar azaba ta sauka ga shi fir'auna din wato shi ne sai ya zama shi fir'auna da shi jama'a ta baki ɗayan su to sai aka samu azaba wanda Allah ya sauka gare shi mai tsananin gaske to kaga nan ne ya wani shi wanda ke sarki ya tabbatar cewa shi wannan bawan Allah Allah ya kiyaye shi ya tsare shi daga wannan azaba daga kuma wannan wata cutarwa wanda suka yi na kashe shi to amma karshe ubangiji wanda ke sarki ya kare shi ya kiyaye shi daga abin da suka yi niyya na gare shi na makirci da duk abin da sun kuɗi ƙulla mashi da to Allah ya tsare shi da to shi ne kawai abin da Allah ya kiyaye shi wannan Allah yana tabbatar mana da cewa duk wanda zai tsayawa ga Allah din ya dogara ga Allah to Allah ya isa da kiyaye shi yanda Allah yake kiyaye bayi ne a wancan lokacin har yanzu ba yana kiyaye bayan shi don haka amma abin da matsala in dai imani ka kai kana ganin da kai ba kana ganin cewa kai kai ba kai dogara ga Allah to shikenan amma dai matukar tsakani da Allah imanin ka ka dogara ga Allah ka tabbatar da shi ne zai iya kiyaye ka ya tsare ka daga dukkan wani sharri wani bai cutarwa to Allah yana iya tsare ka kuma zai tsare ka to kaga wannan ne gashi wannan ba Allah karshe abin da Allah yake nan ya kiyaye shi da wa haka bi ali fir'auna su wala azab karshe shi ko fir'auna mummunan azaba ta sauka gare shi ko shine mutuwa daga cikin ruwa wannan mun karanta mun ji abin da ya faru na wannan mutuwa a cikin ruwa da aka halakar da shi ya da shi da sauran dukkanin waɗanda suka ruwa shi duk yawan na sama da mutum miliyan ɗaya ne na don su kai miliyan ɗaya su kusa miliyan biyu da kai amma duk aka halakar da su gaba ɗaya lokaci guda ka kusan ai ba karamin tashi hankali zuwa gari ba tun da yau ga gari ba mutum miliyan da kai abu ba a yana ganin ko da a ce ɗaya rana mutum goma a gari in dai ba babban gari ne wanda wani waje ko da mazai fara musu masu hanyar ba in dai gari ne ma matsakaici ka a ce mutum goma su mutu ɗaya rana guda a hankali zai tashi to to balle a ce balle kusan miliyan biyu haka abu ya bace to shi ne Allah ce to karshe shi da annabi shi jama'a ta dukan su sai wannan azaba ta sauka gare su baki ɗayan su to karshe kuma bayan an halakar da su ba ka karan ne a cikin ruwa sun karu sai ruwa dai su lama ne amma su matsala yanzu nan sun danta cikin ruwa amma kuma sai dai cikin wuta za su kullewa kuma kaga su alhama kenan kuma da ƙa'ida shi ya sani wanda an musulmi mai imani musamman maza su ga gani cewa idan mutum ya mutu cikin ruwa to ya yi shahada ne wanda ya mutu cikin ruwa ko irin mutumin da gini ya fada da shi ya mutu shi ma da shahada ne ko irin matan da ta yi wajen haihuwa haka ta rasu wajen haihuwa kaga ita ma mutuwa ce shahada da irin duk da suna ne da wanda da aka gane shahada ne kusan guda goma haka to kaga amma da yake shi mai imani aka magana nan wurin banda kafiri shi kan kafiri ko me yayi da wuta ta kone shi da ya wada cikin wajen yana ba magana shi daga shi ya to shi ne ya zama nan ruwa ne sun ruwa sun ka fada amma dai karshe shi kuma wuta za su kunne to shi ne sai ce karshe sai Allah ya ce to udkhulu ala fir'auna wanda ana kanta udkhulu da yawa wannan alifin ruwa ana kanta kuma adkhilu da yawa sosai sama to shi ne na na ah wace na da tsaro na ce annaru yace na ce annaru wuta ce wadda ya ura duna za a bijiro da ita alaiha shi ne yura duna alaiha za a bijiro da su akan ita wannan wuta din wai ma'ana ana kona su da ita guduwan washiyan safi da marici wanda ana cewa da makocan su wanda ɗan wuta din sai sun ga mutu to kamin a tashin misali tashin kiyama kenan su rayukan nasu wanda ce suna cikin watan wasu tsuntsaye ne baƙaƙe ba in gidansu irin tsaye da safe da malici ana tiya da su can wata suna ɗan yiwu abu da aka sana a da su ba to shi ne aka nufi da yi ordun na alaiha guduwar ma'ashiya kamar yadda haka sani irin shahidai wanda sun shahada su ma maza ga sana tabbatar da cewa watan rayukan suna cikin wannan tsuntsaye da su ma kore haka su kuma su ma safe da malici su ma suna ta yi aljanna su ma suna ya taɓa yawa su ma suna nema ta aljanna ne to su ma kafirai kana a yi sabi ta shafi kama ya kama to waɗanda tsuntsayen baƙaƙe a cikin su ne rayukan su yake wanda ƙarshe wanda ya haka zuwa shi ne za su shiga da suwa a safi da barci da ana wasu azaba da su Allah kiyaye mu to shi ne ke cewa za a ce wasu annar rubuta ce yi uraduna alaiha wanda yake ana bijiro da su a kanta guduwan washiya safi da barci sannan sai Allah ce wa mace qumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya kaga wannan ne azaba ce ta kamin tashin kiyama kenan sai ce to amma kuma wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya shi kuma za a ce udkhulu ala fir'auna saboda haka in an fasa shi in udkhulu ala fir'auna wato shine a ku shiga ya ku iyalan fir'auna kenan in kuma an ce adhilu ala fir'auna mala'iku ne Allah ke gami cewa ku shigar da duk iyalan fir'auna ma'ana shi fir'auna din ba wai ana nufin iyalan su kada ba da shi da su ba gaba daya to shi ne aka nufin gaba da shiga a shiga da su ba domin abin da aka nuna aka ce ala fir'auna nan ne kaga ai an ka shigar da jama'a ta shige nan balle shi annan to da shi ne jagora ne kaga shi ko ba a ce a shiga da shi ba kai ka san yana ciki to ba irin tun da shi ne a jagora shi ne shugaba to shi ne Allah ya ce adkhulu ala fir'auna ku shigar da iyalan na fir'auna ba na jama'a fir'auna din nan ku shigar da su a shaddar azabi cikin mafi tsananin azaba wai ma'ana shi ne azaba ta ta kowace tsanito a shigar da shi fiyar cikin daɗe kusan sai Allah wadda jirgin ce to bayan wannan kuma an shigar da su ciki to sai Allah zai ba mu labaran wasu abubuwan da za su faru wanda za su rika kasancewa tsakanin su in aljihun wuta ɗin sai Allah ke cewa wa idh yatahajjuna ka ambaci lokacin da su in wuta za su rika yin husuma da jahiliya shine yatahajjuna ne za su rika yin husuma da jayayya finna da cikin wuta din don haka tsakanin manyan da sun ka zama jagorori ke da nabata da kuma waɗanda suke su ne ƙanana ƙanana to su ne za su yi wannan jayayya din da husuma din tsakanin su da shi ne Allah ke cewa yin ta hajju da lokacin da ka ambace lokacin da za su yi wannan husuma da jayayya finna da cikin wuta don haka fa yaqulu du'a fa'u sai su masu rauni sai su ce lillabi na takbaru ga waɗanda suka yi girman kai wai ma'ana waɗanda an manyan ɗan kenan sai ƙananan su ce masu to ai kun sani inna kunna lakum taba'an mu mun kasance mabiya ne gare ku ai kaga yanzu za su yi nuna cewa to ai su a ƙanana kaga kenan su da abin da suka so zai su kawo suna so ne da su samu ne su yi wanda za a yi su su ta a ce da su kana da to suwa da suwa hita da suwa manyan a basu wuta saboda haka da can wannan ba kara nan duniya ne zaka su koyi wani yanayi la Allah ko aboki ne ne ko mutum ne ne na sayarwa da asiri sai a zo a yi ayi bincike da ci shi ya sani ba a yi ayi sai in ya ga wahala ce ta gaske da kila bayani to ka gani to can la yana kan ba wannan mutum sai ga wani ya yarda da ya tona asiri na dan uwa ne misali yanzu ya ce wannan yana sata misali ko a ce barayi da su duka to kaga sai ga an kama wani cikin su ba bai cika yadda ya tona asirin cewa ai har da wani tare sun kai da shi ba ya san da duk azabar da za a mai a mai karshe da ya hita shi kenan ba tare da wata shi ma wancan nan kama shi ma haka ne to lahiran kan wannan saboda musibar da bala'in ba na karin bane shi yasa ran ba ku kowa ma kokarin da yake shi a za a mai hita wancan ɗaya ba dan wannan cikin azabar da shi a gaba ne ko wallahi ke to shi ne ke cewa a ɗan ƙulun zuwa fa wasu masu ranar za su rika cewa lillazi da takbaru waɗanda suka yi girma kai suna ce musu inna kunna taba'an inna kunna lakum taba'an mu mun kasance ai mabiya ne gare ku shin fa hal antum mughnuna anna shin ko za ku wadatar da mu ku dan dauke muna nasiban wani rabo min nari na wuta din nan wai ma rashi tun da ku amma ya tsallara za su fara musu kamata ya ce cikin azabar ga ku dan rage mana wata ku da amma ya sai ku gama kun ai kaka yanzu inda wani abu ne gode haka ka san wani da babbar karami sai ga wanda abu ne abu ne gode kaga sai sai mun shi abu babu ya sa ga wajen rubushi da yara goma yawa to shi ne za su ce masu amma kamata ya tunda ku amma yamu amma biya to yanzu ma ku dan rage mana wani abu na azaba ne ku sai ku fara shi to kaga ai to shi ne to su kuma sai su ce masu ah قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
a to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa ya ce to bayan su waɗannan sun faɗa cewa fa antum magunu na anna da siban minan nari ce ko za ku wadatar da mu ku ɗauke mana wani yanki na azaban nan ta wuta to shi ne sai yanzu za su zo su amsa halin da zina takbaru sai waɗanda su a kafirce su kuma sai su ce ma'ana masu girman kai shine waɗanda su a jagoran kenan shine kalin da zina takbaru sai waɗanda suka yi girman kai suka zama ya sai su ce to ai inna kullum fiha ta inna kullum fiha to ai da mu da kuru abun guda duk ne muke ba mu da bambanci kaga yanzu sai yanzu ba bambanci yanzu amma dai nan duniya su ne su ne manya su ne jagorori wanda suka ce sai haka na zaya amma an ka ce lahira inda sun ka dora azaba da mabiyan da kananan to shi ne su ba ai inna kullum fiha to ai mu dukan mu na cikin wutar da mu da kuru ɗaya ne ba mu da wani bambanci saboda haka ba wani kuma biya duk abun guda ne to shine inna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki kar hakama bainal ibadi hakika riga ya hukunci tsakanin bayi don haka fa'a da halin mu'minina ya shigar da mu'minai aljannata aljanna wal kafirina nara kafirai kuma ya shigar da su wuta saboda haka za su gaya mace to ai Allah ne ya riga ya hisabi wanda sun kai imani an sa su aljanna wanda sun kai mummuna yake kuma an sa su wuta wai ma'ana suna nan sakamako da an kama kowa daidai da ciya ba wani kuma da kanin ba kuma ba kanin duk abu gurani to shine duk haka nan bayan sun yi wannan kuma sai su dawo kaga yanzu da can tsakanin su yi mutane wasu wasu tsakanin manya da ƙanana ne to yanzu kuma daga baya sai su dawo wurin mala'iku masu tsaron wuta din sai Allah ce wa qala allazina fi nari sai waɗannan da a cikin wuta din su kuma sai su ce li khazanati jahannama ga masu tsaron wutar jahannama din su mala'iku daga tsaro kenan sai waɗannan yan wuta su ce musu to Allah ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku yau ka fi anna yau mai ɗan sassauta wa da kudayen ibrahim an gane yanzu sun gama jaya an dai gano jaya ba ta da wani umarni kenan ƙarshe yanzu sun dawo wurin mala'ikun da kasar suna ci musu da Allah wayan su dan roƙa musu Allah a ɗaya masa ɗan sarki ko da dai ko da dai dai wata yini guda su dan huta shine a yau ka fif anna ya sassabta ya sauƙaƙa gare mu yawan ko da da yini guda ne min al'azabi na wannan azaba din nan ne to shine su ko malaiku sai su amsa musu sai su a'a qalu sai su ce musu shin wai awalam takutatikum awalam awalam takutatikum rusulukum shin ashe manzannin ku zo muku ba bil bayyinati da hujjoji mabayyana ƙara ba ga hidi ba ma'ana ba zo muku da littafai ba ba zo muku da mu'jiza ba na tabbatar da cewa Allah ya aiko su ku yi imani da su ku wata musu ba ƙaru sai su mutu ba lalai gaskiya ne inda wannan haka ne ka san wani lokaci mutum yana so ya dan samu bai ja duk wannan baya ƙarya ko sai ta wannan gaskiya don koraye samu su sauci hakan nan to wannan shi yasa kuma kaga koraye zai ƙarya zai ba ta umarni tun da dama da farko ko ta sai da fara hisabi sai sun fara gwada ƙarya ɗin ko can amma sai sun gano ba ta ci sai su bari wanda ma sai yanzu an yi su nuna ƙarya a yi su musu bauta ma wani Allah ba wallahi makunna wallahi rabbi na makunna mushriki ne sauransu to ƙarshe da duk bayan an yi an gama sai zuwa wasu sallama duk abin da aka tabbatar su ce idan dai haka ne sun yi to shi ne yanzu an kai su wuta gaba ɗaya yanzu nan ne can kaga sun ƙare kewarin hisabi nan yanzu tattaunawa ce suka yi da su da su mala'ikun da suke tsaron wutar wajen ko suna samun sassarci gare su shi yanzu ya ce masu suka ce masu a shin wai ashe ba awalam ta kuta tikun rusulukum ashe manzannin ku zo muku ba bil bayyinati da hujjoji mabayyana ba qalu sai da su musu bala'i lalle gaskiya ne sun zo da hujjojin nan to qalu su kuma malaiku sai su ce musu to yanzu abin da za a yi fa da um to abin da ya kamata ku roki Allah dukan ku to kaga su su malaiku ma su roƙa ba balle su kaga misali kai mai neman wanda kake so ya ce ka bai neman maka ceton ba to kai kuma a zaka ganin maka gaci to kaga bai yiwa suna wuce sai ta wuce za a bar za a tuna da ya kan roƙo a maka kuɗin da kanku shine fada to roƙi Allah da kanku ya sabta muku na azaba din to shine fada'u wa ma du'a al kafirin Allah ce ko sani wannan roƙon na kafirai bai zama ba illa fi balalin sai a cikin bata wai ma'ana cikin rashi kamar babu ne wai da su roƙa daga su roƙa duk wasu da wasu ba ya da wani amfani don ba a saurare su wanda dama kusan dai duka ayoyi da yawa cikin alkur'ani daban-daban waɗanda duk sun yi bayani irin yadda su in mutum za su yi husuma da jayayya da tsakanin su wanda ka ga da Allah ya gama can wani so da ban wanda yake cewa hada wa inna litsagina la sharra ma'abin jahannama yaslawna fa bisal mihal wanda Allah yake cewa watan su wanda sun ka aikata mugun aiki lallai suna da la sharra ma'abin suna da mummunan makoma sai Allah ce jahannama wutar jahannama ce yaslauna za su koru da ita Allah ce ba bisa ga tun da wannan shihida ta su ta da an gaba su wuta wato shihida ce ta wuta ga ta nan ko ma sai an ga ce ba ma shihida ɗaya ba har da ma bargo a wannan luba shi ma na wuce duk an tare da musu ko kuma wanda wata take cewa lahu min jahannama min hadu wa min fawqi mun gawashi suna da shihida ta wutar jahannama kuma sannan suna da abun bargo bargo wanda za su rufa da shi ya shi ma na garwa su wuta Allah ya yi to ƙarshe shi ne wanda Allah ke cewa haka ƙarshe a wanda za a sa su kenan to bayan an yi wannan ka san ba lokaci guda ne za a sa su wutar ba dan an ka sa waɗannan ne a sa waɗannan dan an sa waɗannan a sa waɗannan haka ke ne saboda haka bayan an kawo wannan gume na farko sannan a ɗauko su kuma a kawo su to duk lokacin da aka kawo su a ce musu ha za ko jumbo ko tahimin mako to ga wata ma su ma za su shigo tare da ku ciki ma'ana ga wasu baki kuni sai ce musu la marhaban bikum an tun kaddamtu muku da nan bisa kura saboda ka ce ai ba mala ba ko shine a wanda su gaya sun cewa hada fa da mukutin ma'akum la malhamad bihim innahu salun nalikai za ce musu ba mala ba su ba ai kasan kai ba ko abin da zaka yi da kana murna kana jin dadi kana mai mala ba da zuwa to shine suka ce musu la malhamad bihim ba mala ba kullum ba to shine la malhamad bihim innahu salun nalikai za su kuma da wuta kaga su waɗanda an kabi waɗanda aka kawo mace yanzu waɗanda aka kawo sabbi waɗanda a cikin wuce su ne na gama su haka ɗin su kuma sai su an samu su bane wajen sai ce masu ai antum bal antum la marhaba bikum antum qaddamtum muku da laka bisa karatu ai ku ba mana wala ku ba ai ku ashura ga wani ku amma ya ku ne kuma sabon ka aikata abu nan da za a ci rigima da cikar da tsakanin su kaga ga azaba wuta ga kuma rigima tsakanin su da kamar tsakanin su to kashi da za ci sai wanda kashi wata amfani wanda kashi shine Allah ke cewa inna zalika la haqqun takhasum ahli an-nar wannan shine gaskiya ko suma da jayayya wanda ɗan wata zasu yi tsakanin su amma da ƙashi wani wasu wajen ya fata wani amfani ga su da shi ne sai Allah bai take cewa cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya إن معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
a'a to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa cewa inna haƙiƙa mu lanan suru rusulana yace wallahi muna taimakon manzannin mu wallazina amanu da su da wanda sun kai imani bil hayatid dunya muna taimakon su anan cikin rayuwar duniya wa yawma yaqumu al ashhadu da raran da shaidu kuma za su tsayi a ran nan tun daga shaidu na mala'iku wanda za su yi shaidu na cewa manzanni sun isar har zuwa ga shaidu da za a yi ga su kafirai da aka su kafirai da na cewa su kuma su suna karyata ba su yi imani ba to shi ne kasan da makwata za a yi shiru din kamar yadda wata aji ita ko a fakaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala hadha shahida wanda wannan ayar ma ita ce wata fada manzo Allah sallama yake cewa ina jin ko Abdullahi bin Mas'ud ne yace karanta mai alqur'ani ya jiya kaza abin da girma ko manzo Allah sallama ya ce karanta mai alqur'ani subhanallahi sai ce a ce wanda Allah kai da an kasa kuma da alƙur'anin nan ina ne na ya karanta maka shi yau kaga yanzu misali gaban wanda ya yi kaɗayawa ce yi ajiya daga mai na tafi to annabin da aka sauka alƙur'anin nan ba shi ya ce ma biyar sun karanta mai ajiya ya ce wanda Allah izan in karanta mai alƙur'ani kuma ga shi kai an kasa kuma da shi ya sai ya ce eh ai ina so in ji shi ne gabakin wani wanda ba ni ba kaga dole a karanta kenan to shi ne wanda sai zan biya musu da karanto wanda yana karantawa ya ci gaba kanta wanda yana kawowa daidai wannan ayar da Allah ke cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala wa rasul lalle wa sallama sai ga wanda mai masuli yana waiwaiwa ko da yan waiwayo sai ya ga watan a manzo Allah yana hawaye sai ke ce shi hasbuk ma'ana ya ji haka saboda jin labari ne aka yi tana ba da baka tashar kiyama ne cewa na tashar kiyama manzo Allah sallama ta ya za a yi yanda za ka ga lokacin da idza ji ina min kulli ummatin wanda zamu zo ba kowace al'umma zamu zo mata da wanda zai shehu gari akan ta sannan kai ko mu zo da kai da matsayin mai shaida gari su gaba daya kuma da muka faɗa can baya cewa su dukkanin manzannin kowanne daga cikin su zai kawo ya ce ya isar da sako su kuma kafin ya ce bai isar ba kashe da bayan an yi wato sai an nemi su kawo shaidu su kuma sun ce al'umma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam matsayin shaidun su bayan sun kawo su kuma su matsayin shaidar gare su lokacin su makafin su su su yarda ba su da su zamani da mu ba ta yaya za a yi a ce su za su shaidu gare mu mu za mu shaidu gare su akan su yi lokacin shi ne sai mu nemo shaidu shi ne manzo Allah sallama shi ne shaide mu lokaci sai a karba to shi ne ake cewa nan din wato a Allah ya ce mu za mu taimaki manzannin mu da su da wanda sun kai imani nan duniya da malahira wai ma'ana na abin da Allah yake so ya gaya maka in dai kai mai imani ne kai kuma lalle da gaske ne ka tsaya ga Allah din da gaske duk abin da aka yi to Allah ya ba alƙawarin zai taimake ka hidima don haka yau ko da za a ganin ka ɗora wasu jarabawoyi daban-daban na halaye marasa kyau da sauran abubuwa da mara daɗi mai kyau to kyale da shi Allah yana nan saboda haka zai kawo yanda zai kawo maka sauƙin su ne za a kawo su Allah zai taimake ka shi ne ma'anar za mu taimaki muridai da manzannin da muridai ce nan duniya za mu taimaki su za mu ba su nasara kuma a lahiran ma shi ma haka ne shi ne mara kuma da shahadu sannan sai ce ran da za mu basu wannan taimako din shine yawma la yanfa'u zalimin ma'aziratuhum ranan da azzalumai hanzarin su bai musu amfani wai ko an ce ga shi ai su kawo hanzari to ba su da shiya nan malami suna cewa to wai nan da aka ce watan a ranan da shirin su bai da amfani to kada ka mutum na mutum na iya ganin ka ba ko akwai tukar walwala da shi da wacce ayanar da take cewa fala yuzanu lahum fayataziruna ba a masu izini balle masu kawo hanzari din to na kuma gashi an ce yawma la yanfa'u zalimi da ma'aziratuhum nan da hanzarin su bai amfani to kenan nan za a ba su su kawo hanzarin amfani ne baye kuma wacce ana tace gaba ba a ba su su yi to kaga yana ne abin yake to kaga ma'ana shine wai abin da kuma wai bisa ga kaddarawa inda za a ba su dama su kawo hanzarin to ko sun kawo din ba a kawo bai da amfani shine ma'ana to shine yawma ranar da la yanfa'u zalimi da ma'aziratuhum azzalumai an zama su ba da wannan fa'idan ba a karɓa ce na amanan duniya da ake gyara nan duniya ne da mutum ya abinda ba daidai ba yake gyara wani ya gani kuskuren shi to amma a lahira gyara bai yiwuwa to shi ne walan wani la'anatu allah ce la'anta da tsinuwa da bayan ce la'ana wata shi ne nisanta daga rahamar allah shi ne ba nan la'ana ɗin to sai allah ce wani rumun la'anatu nisanta daga rahamar allah ta tabbata gare su wannan su uddari suna da mummunan gida wai ma'ana shine mafi wadata gida na azaba shine na an ji lahira ke shine wannan su uddari suna da gida wanda ke mai muni na azaba a lahira to shine a sai Allah mu da ke zake ci haka shi annabi Musa duk wannan abu da kuka ji a wani karatu na Musa wannan ayati
kucin dalilin wannan kissa kucin duk dai ban haƙuri ne da baga maza masu zama to shi ne a kawo ƙarshe wanda Allah ce walakar ate na musar huda hakika mun ba annabi musa shari'a wanda ya zo ga ita ga banu isra'ila ma wasu karɓa ba ƙarshe muka halakar da su fir'auna wa auratna bani isra'ila alkitaba sai muka gadan ma da banu isra'ila ɗan kabilar ta annabi musa da muka gadan musu da wanda littafin na taura kudan wanda yake yana shari'a gare su wa zikira kuma wa'azi da ulul albabi gama abuta kwayar hankali to shi ne sai Allah ya ce manzo Allah sallama fasika saboda haka kai hakuri wa ma'ana ka ji irin yanda aka yi da annabi Musa da irin abin da sun kai to dama ko can a ba manzo Allah da hakuri dama matsayin manzo Allah da girma ne Allah yake bashi hakuri din shine fasika kai hakuri ya rasul sallama ka sani inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah na taimakon annabawa da bayan Allah mutanen kirki wanda an ka zalunta to gaskiya ne wannan taimako sai Allah ya musu shi ne inna wa'adallahi lalle taimakon Allah na taimako wata alƙawarin Allah na taimako ga bayan Allah haƙƙun gaskiya ne don haka wasan firin zambik ya manza su ba ka nemi gafara ga zunuban al'ummarka wasan da ka yi ƙarin tasbihi mana shi ne ka yi sallah bi hamdi rabbika da godiya ga ubangijinka bil ashi'i da marice wani ibkari da kuma da safi wato wannan shi ne Allah ce wasan firin zambika ya manza su ba ka nemi gafara wanda kar amince shi manza Allah ba ya zunubi saboda kamar cewa zaka yi da gafar zunubi ne ba shi ba yin shi ya domin in na fatahna laka fatahan mubina li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara inda ma akwai shi Allah ya ce ayi inda akwai shi to na ma ba yi kaga zan kace to ya nemi gafara to da wani zunubi ne zai nemi gafara yawa saboda haka ma'ana aka ce al'umma ce aka nufi ya nema musu gafara din da zurban nasu ne to shine wasan kare zambika din ka nema waɗannan jama'a ta haka al'umma ka gafara ya manzo Allah sallallahu alaihi wato shi ne da ya kwadaitar da bushe sa kaji wanda hadisai suna nan da yawa wanda imam bukhari na shi da yabo ya ce wa inni la astaghfiru laka fil yawma fil yawmi akthar min 70 marratin yace ni ina yin istighfari soyayni gaini fiye da so 70 wa imam muslim kuma yace wa inni la astaghfiru la wato ilay fil yawmi a mi'ata marratin shi kuma yace so 100 yake wai amma don ya koya mana ba wai don ya zama yana da zunubi shi maza sallama ba ya zunubi ko daya sannan wasabbi maza Allah kai shi gaba da sallah aka ce bil ashidin na aka ce da bare ce sai aka ce waɗanda sallolin ga guda biyu ne a gari bil ashidin na ana nufin sallar azhar da la'asar da magariba da isha'i wal ibkari da aka ce kuma da mare da safe ita kuma sallar asuba ka guda biyu kenan da su ne aka nufin Allah ya bashi wani sai alhamdulillah kuma da yake lokaci ya zama tsana insha Allah sai mun dawo muna fatan inda muka daidai Allah ya karba mana kurakuran mu kuma Allah ya bi mana Allah fahimta da mutane mu gyarawa kana fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan jama'a da suke neman addu'a kan bukatu da madagan Allah ya san Allah ya rubuta ku da alkhairi wa Allah ya ba mu isin daga cikin bayan da yake otawa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na fara aikin kamar assalamu alaikum kan kallon da cewa Fatima da Sara lafiya hadar kallon mutum da ke gudunar sallah ya samu ka a biyu sai gudunar kabuta ta bayan
wato idan mutum da makucin isko liman su jira ta bakanwa ta kama shi ko an yi wannan bakanwar da shi shi ko ma ba a yi da shi ya ba to dama shi ta kama shi na gane ko kabili ko ba a biya kamar yanzu misali a ce ya samu raka abugo to a ce raka abugo da ya samu waɗancan na harkar wanda ba da shi an kai su ba ma su ne an kai bakanwar gare su to shi ma ne ta kama shi da tun da ya na cikin motar liman kamar yadda ka san da zai ka shiga mota kamar yanzu misali da wanda aka dauka da nan gari don da an ka ɗauka can bisa hanya an kai haɗari ana yi wani kowa na cikin misali to haka na shi wajen sallah in an ka samu wannan ɗin to kai ma ka shiga ciki iyaka in su dala ƙabliya ce ta kama shi ne matsi abinda annan za ka bi shi sai a yi tare da kariya amma in ba adiya ce ta kama bari za ka yi kora in ya sallame zai ba adiya ta kai suka miƙe ka ci gaba da sallaka sai ka ci ko sauran abin da aka bin naka ɗin sannan ka suka su da ta ba adiya shi ke nan sallar ta yi saboda haka shi masu yawa talaka wani ba da ya bi lima an kai da shi ya shi ke nan sallar ta yi na'am masu turare da wani ko kila ba masu turare da nika turare ko saboda haka dai akwai masu yin turare su da amma dai kaga turare dai ba ba ba mu da dai wani bincike mai kyau da zaci ga shi muna da shi na cewa ana sa mai giya cikin shi giya ko ana hada shi da da giya ka gaskiya ba ta baskan wannan gaskiya ba mu da yakini wannan sai wannan kaga sai bincika wani wanda masana wannan su da kai turare su sun ga sani amma dai ni na san dai akwai wanda na san da bayan su da giya tunda akwai su wanda na san da suna ɗaya turare a lokacin baya ko masan sun hada da an hada da kemikal ne daban daban da ake suke bada wannan kamshi ne amma in akwai wanda an da giyan to shi kan wannan haramun yayin wanda shi in akwai shi in ba ya kuma to shi kenan na aka ba da hanyar da mutum mutum mutum da zai zo masallaci tun da wuri ya ruwa shi ne cikin masallaci sai tsaya a haraba har masallaci da gida to wacce sallah ce ta juma'a ce ko dai ba juma'a ba juma'a okay to abinda abun kallo shine in dai can masallacin ya cika kuma sahu-sahu ya cika waya kawo inda yake sallah ce ta yi amma dai bai da ladar wancan shiga can gaba don shi wanda aka gabin lara ta wada bawa shi da masallaci juma'a ko can dai ko ma wani irin masallaci ne kai juma'a ce kuma inda ba juma'a din ba daidai sahun ka wanda asahun gaba ya sani ya yi wanda asahun baya wanda kai bashi wannan wanda kai baya na baya ne haɓar da an kashe shi kuma ya zo ga wurin baya nan ya ƙi tiyata ya koma ce baya kaga shi ya kwale kai ne amma juma'a ce ta yi in dai sahu ya kawo nan inda yake ya yi sallah da wani bai da matsala lahiyar amma yan sahu bai kawo gare shi ba kuma ya tashi ya sallace na wancan nan kamar ya sallace na akwai matsala don can masallaci juma can aka so ka take shi na to washa Allah Allah samu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaqa nasir al-haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله
ومن الحادي عشر من شهر رمضان